بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يوزع متاشي فرقا سورة النساء أينهم a sura daga cikin sura ta uku daga cikin surori na alkur'ani mai girma daga sama kuma surar da take dauke da hukunce hukunce da yawa daga cikin hukunce hukuncen da ta dauko akwai hukunce hukuncen da yake shi kadai rabin ilimi ne inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine hukunce hukuncen da ya shafi harkan gado da sauransu kuma daga farko farkon ta duk abin yake dauke ga baki daya an saukar da wannan sura a garin madina tana da ayoyi 176 ko 175 kamar yadda bisa saɓanin ruwaya ainihin abin da take karantarwa shine ainihin jan hankali daga duk duniya zuwa ga ta Allah maɗaukakin sarki da kuma imani da Allah da maulana rasulullahi da kuma hukunce-hukunce na addinin musulunci musamman abin da ya shafi ainihin mu'amalat ma'ana harkokin zamantakewa da ma'amala tsakanin mutane farko ilimin gado na da cikin ilimin mu'amalati sannan harkar aure da rugudugu shi ma na daga cikin ilimin mu'amalat sannan da harkar saki na daga cikin ilimin mu'amalat to duk wannan ainihin aya ko sura ta ɗauko su gaba ɗaya da turka-turkan zamantakewar aure da ashi kan auren da sakin auren da rigima da ke faruwa da nishus ma'ana harkar yaji da duk dai wani abu na mata da da idda da kaza kaza duk ainihin surar ta dauko gaba ki da da yake ba za mu kai zuwa ga can wuraren ba za mu yi gurgurdan abin da ya samu insha Allah idan Allah kan mu dare sai mu tura da dillan ka tsaya tana farawa da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله تعالى يكي يا أيها الناس يا كم متانا دنيا دكا وبالأخص متانا مكة دكما دكا متانا دنيا اتقوا ربكم ku bi tsoron Allah Ubangijinku, Allah ya halaka kun min nafsin wahidatin wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya shi ne ran annabi Adam. Wa halaka min ha zaujaha sannan ya halitta ma wannan ran matanta ita ce Hawwa'u matar Adamu. Wa basa min huma rijalan kashiran wani sa'a sannan ya watso ko ya fito da mazaje da yawa da mataye da yawa daga waɗannan rawuka guda biyu shine Adamu da Hawwa'u. wataƙullah alladhi tasaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah nan da kuke roƙon alfarma da shi ku ce dan Allah ayi min dan Allah ayi min wal arham ku ji tsoron zumunci kar ku yanke shi shi ma kuna roƙon alfarma da zumunci ku ce dan girman zumunci ayi min kaza dan girman zumunci ayi min kaza inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah madaukakin sarki ya kasance ainihin yana nan tare da ku ya shaida yana tare da duk abin da kuke aikatawa wannan aya da ainihin ta ce farkon aya ta farko a wannan sura mai girma ta kunshi abubuwa da yawa farko Allah ta'ala na sanar da duniya cewa ya halici kowa da komai daga cikin mutane daga rai daya shine annabi Adam alayhi salatu wassalam annabi Adam alayhi salatu wassalam a cikin suratul baqara duk an ka karanta yadda Allah ta'ala ya yi shi a kissa da tarihuwa kala kala da kuma yadda aka halicci matansa Hawwa daga haƙarƙarin hagu ainihin na bangaren jikinsa mafi tankwara na karshe daga jikinsa kamar da sunar maulana rasulullahi ta tabbatar da haka annabi ya jawo kunni mai ce yadda aka halicci mata daga haƙarƙari tankwararre na hagu kuma na ƙarshe mai gauci a jikin ɗa namiji to haka mace take tankwararriya bahaguwa mai gautsi lankwashashiya haka za ka rada ita dole in ji maulana rasulullahi annabi alaihi salatu wasallam ke cewa a kullum ka ce sai ka miƙar da mace ta zama sanda miƙaƙƙiya to kai ta karya ta kenan karyawa shine saki in ji maulana alaihi salatu wasallam da ake ce istausu bin nisa ya khaira ina neman wucicin alkhairi ga mata a tattare da ku idan sai ya ja kunnun mu hajjinsa na ban kwana shugaba alayhi salatu wasalam ya ji hankalin duniya musamman maza akan lalle lalle yana mana wasici alkhairi da mata mu kula da mata mu ji tausayin su mu rike su da amana mu kula da duk yanda Allah ta'ala ya su mu bi su a haka inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan halitta na nabi Adamu na daga cikin halittar da ya zamto kamar muqarin ga halittar annabi Isa alayhi salatu wasalam wanda wasu suke ganin kamar wata halitta ce wacce wai ta cancanta ta zama dan Allah ba don kuma wai saboda an halicce ta ainihin babu uba to ga wanda aka halicce shi ba uwa ba uba gabaki daya shine annabi Adam alayhi salatu wasallam ga kuma wacce aka halicce ta babu uwa gaba daya ita ce nan Hawwa'u ta kuma an halicce ta daga annabi Adam halittun nan guda biyu Hawwa'u da Adam alaihi assalamu duk sun halittan annabi Isa ban mamaki dalili al'adan ainihin namiji baya haihuwa to duk da yake ba haifan ta ba amma daga jikin shi aka yi ta ko wa khalaqa minha zawjaha ko kamar yadda Allah ta'ala ya halicci annabi Adam anana Hawwa daga annabi Adam haka Allah ta'ala ya halicci annabi Isa alayhi salatu wassalam daga cikin mahaifiyarsa da hurin Jibril alayhi salatu wassalam saboda halitta na Hawwa ainihin da halitta annabi Adam da ya fi zama abun ban mamaki a duniya fiye da halitta annabi Isa amma duka su kuma abun mamaki ne Allah ya annabi Adam ba uwa ba uba Allah ya inna hanna na hawa uba uwa da uba Allah ya annabi Isa da uwa ba uba mu kuma an yi mu da uwa da uba gabaki da wannan shine zirin halittar Allah madaukakin sarki daga nan Allah ta'ala ya ci gaba da jan hankalin mu bayan halicci maza da mata da yawa sai malamai suke cewa da ya ce wa khalaqa min wa bassa minhum rijalan kaseeran sai bai ce wani sa'an kaseeran ba shawar islam shi ibrahim sai yake cewa wannan na daga cin alama cewa ita mace sirri ne daga cin kokonci halitta ce ta sirri da Allah haƙƙinta shine al-israr shine sitara da asircewa da Allah ta'ala yayi tamyizi anan yace wa khalaqa wa khalaqa minhuma rijalan sai ce kasira ya halicci ainihin maza sai ce da yawa amma da yazo kan mata sai bai ce da yawa ba tare da cewa halittar mata zai fi na maza yawa Allah ya san haka amma sai bai ce mata da yawa ba saboda saboda arfa musu asiri wannan yana nuna cewa an ita asalin mace tun farkon halittar ta yan rufin asiri ne to dan me kake tona mana ka asiri saboda ka sai mu koyi da shi daga nan wata kula ladhi tasaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon alfarma da shi kuke cewa dan Allah ayi min dan Allah ayi min dan Allah ayi min wal arham ku ji tsoron zumunci wanda ainihin shi ma abin tsoro ne inji Maulana Muhammad Rasulullahi annabi alayhi salatu wasallam yace Allah ta'ala halicci zumunci kalmar arrahimu daga sunansa arrahim daga sunan Allah arrahim daga naka halicci arrahim da Allah ta'ala halicci zumunci sai ta tambaya ta ce ya ubangiji menene tukuici na in ka jefa na tsakanin halittarka sai ce tukuicin ki yake zumunci shine na halicce ki daga sunana arrahimu ne duk wanda ya sada da ke zan sada shi da wannan suna na rahama duk wanda yanke ki zan yanke masa rahamata wannan shine tukucin zumunci ainihin ran da Allah ta'ala ya halarci zumunci ya gaya mata haka sannan ne zumunci ta yadda ta shiga tsakanin mutane gabaki daya saboda haka idan ka sadar da zumunci Allah ya sadar maka rahama in kuma baka sadar ba Allah ta'ala zai yanke maka rahama Allah ka tsare mu albarkan manzo Allah shugaban annabi Muhammadu yana gaya mana cewa sada zumunci na daga cikin abin da ke ƙara ainihin nisan kwana a rayuwa sai malamai suke cewa kamar ayan nan ko kamar wannan hadisi kamar ya taho mu gama da ayan da Allah ta'ala yake cewa walau ya akhira Allahu nafsan idza za ajluha ko wai kamar ya ci karo da ayan da Allah ta'ala yake cewa Allah ba zai jinkirta ma rai ba idan ajalanta yazo shikenan da mutuwa ta zo sai malamai suka ce a Allah subhanahu wataala yana da wasu abubuwa da yawa wanda ba kowa ya sani ba sai shi a lohil mahfuzi za a iya rubuta shekarunka ainihin ɗari biyar ai za a iya rubuta shekarunka hamsin da sittin amma a can umul kitabi za a rubuta shekarunka hamsin ne kacal to idan ka zo duniya dole sai ka shekara hamsin amma kasantuwan za ka yi shekara 60 a ɗaya sadara to shine sai ka sa da zumunci ko sai ka yi ɗaya daga cin abin da annabi alaihi salatu wasallam ke cewa yana ƙara kwana a rayuwa in ka sa da zumuncin sai a cika maka shekaru goma in baka sa da ba sai a ɗauka ranka a shekara hamsin haka malamai suka bayani da haka hadisi mai cikarwa da ayan ba ayan ba da cikarwa da hadisin ba kowane yana aikin shi sadaka sa da zumunci na daga cin abin da ke kawo ƙarin kwanaki in ji maulana rasulullahi sai ma'ana na biyu shine albarkan kwanaki hadisin wasu suka ce a'a yana daukan ma'anan albarkan kwanaki ne idan kana sada zumunci sai Allah subhanahu wataala sai ya samu rayuwarka albarka abinda dan shekara 100 abinda sai an yi shekara 200 za a yi covering a rayuwarka kai sai Allah ta'ala ya baka shi a shekara 50 ko a shekara 60 shikenan kuma an ga haka da yawa ma'ana Allah zai sa maka albarka komai naka sai Allah ya sanya mashi albarka sakamakon me sakamakon hasken sada zumunci in ji maulana muhammadu rasulullahi to duka guda biyun yana ɗaukan ma'ana ɗaya sauraka alayi halin dai sada zumunci na daga cikin abubuwa masu girman alƙadari masu girman daraja waɗanda ainihin ake so ɗan adam ya yawaita yi ba don komai ba saboda suna ƙara kwanaki sannan kuma suna ƙara yalwan arziki in ji annabi alaihi salatu wassalam idan mutum yana sada zumunci Allah ta'ala zai ƙara masa yawan arziki zai ƙara masa ainihin albarka kuma rayuwa sannan sada zumunci nau'i nau'i ne kowane zumunci da haƙƙin yanda ake sada shi ko idan misali a dangin kana da mutum mai kuɗi mai hali kila sada zumunci shi to shi kuma ba da kuɗi za ka yi ba sai zama sada zumuncin shi da gaisuwa ne kawai ka je ka gaishe shi ka je ka ga da iyalan shi ko ka ɗauki waya halo kuna nan lafiya alhamdulillah ko da text shi kenan amma idan kuma a danginka akwai talakawa wanda mabukata ne su kuma sada zumuncin su alhairi da kyauta ba za ka je kyomiyo ka gaida mutum kuma bata da ko sisi ka sani kuma ka fito kyomiyo baka bata ko sisi kuma kai kana da shi baka sada zumunci ba to da ka wannan ko da zumunci da yanda ake sada shi ina fata mun gane sanan malamai suke cewa ma'anan sadarwa ba ka zo a zo maka ba a'a wannan kaman ya ake cewa kaman biki kenan ma'anar sadarwa shine wanda bai zo maka ba kai ke jami sil amman qabaka wa adi man haramaka ko ai wa afu amman zalamaka annabi ya ce ka sadar da wanda ya yanke maka ka ba mu wanda ya hana ka sanan kai afuwa ga wanda ya zalunce ka wannan dabi'a ne daga cikin manyan dabi'u na Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda idan mutum baya zuwa wurinka kai ka je wurin shi idan baya gaishe ka kai ka gaishe shi in ba maka waya kai kai masa waya in baya ma kai ka masa tas in ba taimakon ga naka kai ka taimake shi ko ka taimaki na shi saboda kowanne a mu'amala na dangi da yadda ake sada zumuncin sa saboda haka sai mutum ya lura a dangin shi suwaye da waye suwaye suke mataki kaza suwaye suke mataki kaza suwaye suke matakin suna da rufin asiri to irin nau'in sada zumuncin su daban suwaye suke matakin bukata mabukata ne sada zumuncin su daban suwaye suke matakin tsaka tsaki sada zumuncin su daban haka haka haka kowanne zai kalla ba don komai ba saboda ya samu wannan albarka wanda maulama Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ambata sannan Allah ta'ala yana cewa ta kullu la yatasaaluna bihi wal arhama malamai suke cewa wa ta kullu la yatasaaluna bihi wa taqu wa taqu arhama la yatasaaluna bihi shima ku ji tsoron Allah da ake roƙon alfarma a yi dan shi sannan ku ji tsoron zumunci kar ku yanke shi wanda shi ma zumuncin ana roƙon a yi alfarma dan shi a bani dan gidan kaman dan girman zumunci ana yi ko ba yi kuma wanda ya ce maka haramu idan har girman zumunci ya kai a yi kuma babu laifi har alkurani ya kawo ina ga girman annabi muhammadu da mutum zai ce wadan ka ce Allah kai wannan girman annabi za a ce wa kai shirka kai laifi to shi kuma dan girman zumunci fa da zumunci zumunci ya fi manzo Allah girma a wurin Allah ne idan har zumunci yana da girma a wurin Allah saboda Allah ya halicci zumunci daga sunansa Ar-Rahimu shi kuma sai mu ce sunan annabi Muhammadu shi ma haka ne daga sunan Allah ne Al-Mahmud daga nan aka samu sunan Muhammadu Rasulullahi layi halin sunan annabi ya fi cancan komai don ka roƙi Allah da sunan annabi alaihi salatu wasalam yanda Allah zai dan girman zumunci in ka roƙa ba za a ce ka laifi ba haka Allah zai dan girman maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah kana alaikum raqiba Allah yana tare da kowa yana gwame da kowa yana hada da kowa da haka duk abin da muke aikata Allah ta'ala ya sani sai dan adam ya dage ya dage ya dage ya sada zumuncinsa ya dage ji tsoron Allah saboda Allah ta'ala na kalle shi na'am wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban كبيرا Na'am, an ce wannan aya ainihin ta sauka ne sakamakon ainihin wasu marayu da aka mutu aka bar su a hannun wani ainihin babban wansu ko wan ubansu ko kanin ubansu dai mai kula da lamarinsu. Aka bar dukiyoyinsu da yawa a hannun shi bayan sun girma sai suka buƙaci a basu kuɗin su za su juya za su yi harka na rufin asiri sai ya hana sai suka kawo ƙara wurin Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine sai Allah ta'ala saukar da wannan hukuncin. aga hukunci na farko kenan dama ayatul ahkam ne sura tana da ayoyi na hukunce hukunce da yawa Allah ta'ala yake cewa adla ta ma amwalun wala tatabadul alhabis bil dayyib ku ba ma marayu dukiyoyin su mana lokacin da suka isa a bayar a ba su mana wannan bayana nufin a ba maraya dukiyar sa ainihin daga lokacin da aka mutu ba bayan ya girma cikon fasaran ayan nan gaba wata lil hadi wa wata lil ta ma hatta idza balagun nikah ko dan anas ne fa rashidan fatfa wa lima amwalahum idan maraya ya kai shekarun da ya kamata a bashi ainihin dukiyarsa to fa asliya ta ma amwalahum ku ba ma marayu dukiyoyinsu idan sun kai shekaru nawa ne shekarun zamu ji a gaba wala tadabbadul alhabis bil dayyib kar ku cudanya ainihin haramun da halal ma'ana ainihin ku cudanya dukiyar maraya wanda yake halal ne ku cudanya shi da cin haram ku yi maza maza ku cinye ku yi almandana ku yi babakere ku cinye ku cakuɗa da dukiyar ku da sunan za ku handa min kar ku hakan ji Allah madaukakin sarki ainihin dukiyar maraya tsarkakakken dukiya ce halaliya ce sannan kuma ainihin shi kuma ainihin alhabis shine haramun din dukiyar da kuke tunanin za ku ci ku cinye musu Allah ta'ala ke ce kar ku yi haka ma'ana kar ku canza halaliyar dukiyar maraya da haramcin naku da kuke so ku cinye ku ce ai ya kare kar ku haka inji Allah madaukakin sarki kamar yadda shi wancan mutumin da aka saukar da ayan akan sa yayi kokarin ya cinye wannan dukiyar marayun ya ce ai dukiyarsa ta kare ai ba su da sauran kudi ai ba ko ci zuwa abin da kama da haka wala taakulu amwaluhum ila amwalikum kar ku dinga cin dukiyarsu zuwa dukiyarku ma'ana ku kwashi dukiyarsu ku gwama da dukiyarku da niyan ku cinye kar ku yi haka domin wani ya karbi dukiyar maraya sai ce bare zuba a cikin kasuwar shi ya gani ba tare da ya tantance ya tsaya ya lura wanne ne haƙƙin kowanne a ciki ba Allah ta'ala ya ce kar ai haka wanda ya haka da niyan ya cinye ko da niyan harkar da dukiyar Allah ta'ala ya sani to Allah ta'ala ya hana karka haka da niyan haka ainihin Allah ta yake cewa innahu kana huban karira Allah ta yake cewa yin haka zunubi ne mai girman gaske hada dukiyarka da dukiyar maraya da ka cinye to zunubi ne mai girman gaske haka Allah ka tsare mu mm yau da aka hukuncin farko a wannan aya hukuncin farko a ayar farko shine musa da zumunci hukunci na biyu a wannan aya shine babba ma maraya dukiyarsa idan ya kai lokacin da za a bashi hukunci na uku kar mu cakuɗa dukiyarsu da dukiyarmu da niyyar mu cinye hukunci na hudu kar mu canza dukiyarsu mai kyau da wata dukiyar daban shi ma da niyyar baba ke da niyyar mu cinye Allah ka tsare mu na'am wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathana wa thulatha wa ruba' فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا نعم الله تعالى يقولنا آية كما تاسوكني sakamakon shi ma dai matsala na marayu a wancan lokacin akan mutu sai a bar mu mutum marayu kamar mata goma mata ashirin mata hudu mata biyar wanda suke ainihin kaman ma iya cewa kaman a bashi amana wanda kuma zai iya auren su a wancan lokaci ba kaman ƴaƴan ƴan uwan shi wanda ba zai iya aure ba ko abin da kama da haka to idan aka ba su irin waɗannan matayen kamar ana hasashen wani mai kaza ne zai iya adama zai iya ada amanan waɗannan matayen sai a ɗibi su a ɗibi kuɗaɗen su sai a bashi a ce to gashi nan to daga lokacin da matan suka girma al'adar su ma kafin zuwa musulunci suna auren mataye da yawa to daga lokacin da idan matan suka girma sai ga ya lissafa kudaden mata nan ya ba su ya fitar duka to za a samu damuwa dama bai niyan haka ba sai ce to duk zai aure su gaba ke da idan ya ce zai aure su kaga ba zai maida musu da kushi su ke muri mun aiki ne na biyu zai mu'amalance su a gida kaman bayi saboda yana ganin marayu ne ba su da gata ba su da kowa ba mai ce masa uffan to yanzu ma wai matan shi ne saboda ka sai abin da ya riga da ya ga dama da su dama ma kafin zuwan musulunci mace ma ko ba baiwa ba ka aure ta ai ko da me sunanta ko da ba marainiya ba ka aure ta to irin rikon wulakancin da kuma ta ba wanda ita ce ta tafar to ballan sana kuma yanzu wai kare ne ta tun tana karama kuma wai kudin ta na hannunka sannan kuma yanzu ta girma sannan ka ƙara aurenta kaga ba wanda zai ce maka ta tafar ina kudin ta ko ba haka bane to haka suke yi al'adan ainihin a wancan lokaci shi na Allah subhanahu wataala sai ya hana wannan ɗabi'a na auren mata barkatai auren mata da yawa rikon mata barkatai rikon mata da yawa da rike dukiyoyinsu da mazan da matan duk tayo gaba kida amma zai yi haka ne wa mata saboda mata ne ake zama da su a matsayin ababen aure saboda haka Allah ta'ala sai saukar da wannan doka sai aka haramta wancan mummunar ɗabi'a ainihin wanda ke faru a wancan lokaci Allah ta'ala ke cewa in kafin Allah ta kusuro fil yatama idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba a cikin sha'anin marayu kuna auren marayu takwas goma biyar shida kuma ku rike kuɗaɗensu bayan ku rike kuɗaɗensu na gado sannan kuma ba za ku yi adalci wurin rabon kwana daidai da dai da su da sauran mataye ba to in kun ji tsoron yin haka saboda ganin su kaskantattu ganin su ba su da gata ganin su kun rike shu a ƙarƙashinku ganin su yanzu kawai kuna ganin su kamar wasu ƙannin bayi ne in ma su ba bayi bane to fanku huma qabala lakum minan nisa'i masana wa sulasa wa ruba to kawai ku nemi mata a waje kar ku dinga auren waɗannan marayun da kuka rena kawai ku je ku nemi mata wanda ranku ya musu wanda ranku ya mu ya ya wanda ranku ya biya ma'ana wanda ranku ya kwanta da su masana in kun ga dama ku biyu sulasa in kun ga dama ku uku ruba an ku gana ma ku hudu shikenan daga nan sai Allah ta'ala bai ce khumasa ba ko sai Allah bai ce biyar ba to daga nan cewa Allah bai ce biyar ba sai Annabi alaihi salatu wasallam ce yace wannan to kenan yana nuna iyakan abin da miji zai iya aura yayin da da kafin saukan ayan ana auren goma sha to ayan ce ta iyakan shi sadaka ka auri wanda zuciyarka ne ya dada masana wasu lasawar ba wani kafin Allah ta adilu in kun ji tsoron a ɗaya ɗaya ma ba marainiya ba ba kuma baiwa ba ɗaya ba za ku yi adalci ba ba za ku yi sauke mata haƙoƙinta ba to fa wahidatan ku rike ma guda ɗaya kar ta isa amma malakata imanukum ko kuma ainihin in ma ba za ku yi rike ƴar ba ba za ku ba da haƙƙinta ba to ku samu baiwa ko a ba ku kyauta ko a ba ku auro ko ku aura ko ku saya ku yi sadaka duk yanda dai baiwa ta zo hannunka da yanayin hukuncin da take ɗauke da shi idan ka siya a matsayin baiwa za ka yi saɗa ka ta a matsayin baiwa hukuncin ta daban idan ka siya ka kuma yanta ka ce za ka aure daidai akwai maganganu da yawa kai mana shi wajen yayi hukuncin ta daban amma ya halatta idan kuma an baka aro ne misali aka ce to ga aron baiwa ka dan yi maneji kafin mai shi ya bukata shi ma hukuncin sa daban ina fata mun gane wannan to duka wannan kowanne to idan ɗayan ukun nan za ku yi amma malakata aimanukum ko abin da dama ku ta mallaka zalika adna Allah ta'ulu wannan shi yafi kusancin rashin yin adalci a tattare da ku ma'ana idan za ku yi hakan dan tsoron kar ku yi adalci to shi fi kusa ku tsare adalcin ba ku yi zalunci akan matayi ba to ku yi hakan babu laifi in ji Allah madaukakin sarki a dunkule wannan aya tana dauke da hukunce-hukunce nau'i kusan guda uku na farko an haramta auren marayu da yawa na ɗaya na biyu an haramta cakuɗa marayun da niyyar zalunci da niyyar kaci kuɗin su ba za ka ba su ba da kuma niyyar yin rashin yin adalci a kwanakin su hukunci nau kenan hukunci biyu kenan na uku ainihin nemo yanzu an shar'anta auren mata kar ya wuce hudu sannan hukunci na biyar sannan an ba da daman cewa ka auri duk wata ranka ya yi daɗi da ita ko ɗaya ko biyu ko uku ko hudu duk yanda ka so sannan in ba za ka yi adalci ba kana jin tsoro saboda baka da hali baka da kuɗi baka da baka da wadatar da zaka iya rike biyun ko uku ko hudu to ka tsaya a guda ɗaya sai hukunci na shidda shine in ɗayan ma ba za su riƙu ba to ka nemi baiwa a hukuncin ɗayan uku ko baiwa ta saya an baka misali ka samu ganima ko abin da kama da haka ka ce ba za ka yanta ba za ka iya ta asmaiwa sadaka hukuncin ta daban ba ta da kwana ba ta kaza kaza kamar ma da ya tilke diya a gidan Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu ko kuma ka saya an baka ko ka samu ganima ko ka siya ko abin da ya kama da haka sai ka ce ka yanta ta fi sabilillahi amma kuma kana so ka ba ta sadaki wani ya mata wali kai kuma za ka aure ta wannan shi ma hukunci daban to wannan kuma ta saba da hukuncin yawa hukuncin sa yanzu mata ne ita wannan normal mata ce normal biyu kenan ko kuma ainihin wani dan uwanka ko wani wanka ko wani babanka ko wani naka ko wani mai arziki yana da bayi da yawa sai baka aron guda daya ka dan zauna da ita kafin ka samu kuɗi ke aure to ka sani yanzu fa aro aka baka duk abin da ta haifa nata ne ba na na na mai ita ne ba naka bane in ta haifa maka ƴaƴa goma to duk baka da ko ɗaya duka ƴaƴan nan ƴaƴan wancan mutumin ne dan da yace ban kayana da ƴaƴan duka za ta kwashe ta je musu da shi gaba ke da na fata ka gane to wannan shine yanda ainihin baya suke to sai ka tsaya akan ainihin baiwar ko abin da dama ta mallaka malamai suna cewa abin da ya fi cancanta ga ɗa ya auri ɗa ƴar uwarsa wannan shine saboda ainihin kiyaye tsatso da kiyaye abin da ya shafi rugurugu na auratayya da sauransu amma la ya halin wannan aya da abin da ta ji ainihin ta hukunta kenan akan daga jogun da hukunce kunce guda shida a kalman fanku ma qaba lakum kalman ma qaba abin da ya abin da ya kwanta a ranka kame da malamai suke ambata wannan kalma ce ainihin malamai suke cewa wannan yana nuna cewa akwai bukatan soyayya da yarda da aminci tsakanin duk wacce zaka aura wanda ranka ya kwanta da ita a hukuncin shari'a ba wanda ranka ya kwanta da ita ainihin a ɗabi'ar sarai ba na fata mun gane to kenan kana da bukatan ka san menene ɗabi'u da halaye wanda shari'a take da bukata wanda su ne zai sa dan su mace ta kwanta maka are har ka nema wurinta to akwai wannan bukatan saboda Maulana Muhammad Rasulullahi ya haska ko ya haska matan da bai so mu nema an ce mu nemi muminai mu nemi mutanen kirki mu nemi katangaggu ko ba haka bane wal musanatu minan nisa'i kaza kaza zuwa karshe musana na nufin ainihin kamammiya ko dake musana yana zuwa da manonin da cikin alqur'ani mai girma akwai wanda yake zuwa matar aure akwai wanda yake zuwa ainihin katangagiya akwai wanda yake zuwa kuma wacce ba ta zina kamammiya kenan ba matar aure ba alal misali to wannan shi ma'ana da nake nufi kenan ka samu natsatsiya ka sami mai kunya ka samu kamammiya ba fasika ba ba wanda ka san tana harkoki na shiri da na banza ba sannan ka samu wacce gidansu mutanen kirki ne kar ka samu hadara udiman gasiyar yaban ya juji ji maulana alaihi salatu wassalam karfe haka annabi ya ce la anna iqu da safin jijiya yana naso ɗabi'an mace yana naso a ƴaƴa in ji maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malamai masu na ilimin harkan gajejeniya ko da harka gajejeniya ne na zamani akwai wani abu wanda kiran shi ainihin a ilimin biology ilimin rayuwa ana kiran shi ainihin inheritance wannan ilimi na inheritance ilimin gajejeniya na tsakanin halitta na ainihin tsakanin of transmission na haihuwa da sauransu a cikinsa akwai abin da yake nuna ɗabi'o'i yadda ɗa zai gaji ɗabi'o'i daga cikin iyayen shi tun daga baban shi da kakan shi na ɗaya na biyu har zuwa na goma sha barkatai mutum zai iya garo ɗabi'unsa ga baki ɗaya ba ɗabi'a kaɗai ba hatta yanayin siffar jiki da kalan jiki da kalan fata da kalan gashin mutum da kalan idan mutum da launin fatan da komai da ka sani da yanayin haƙora da sautin murya da yanayin komai da abin da ka sani to duka akwai hanyoyin da dan adam ke gada daga cikin iyayen shi mataki mataki mataki mataki kamar yadda wannan ilimin ya nuna alayi halin kaga kenan tunda za a tsatso wani abu daga cikin abin da ainihin iyayenta da kakaninta suke da shi a samu iyayenka to yana da kyau ka nulu ka lura ka da su ita yar waye jinin su waye da waye a jikinta ko ka lura daga iyayenta da kakaninta sai ka lura sai abu na biyu malamai suke cewa akwai abin da ake kira ainihin kaman abin da muka magana da azu ko da ma'anan bane ko akai anan din ne abin da muka magana akan himmarka da me zai sa ka aure ta kirkin iyayenta ka gano ko kirkin ta ka gano salahar iyayenta ka hango ko salahar ta ka hango wani abu ne na kirki ana so ka allaka himmarka akan wani abu na fata muna ganewa misali ita yar maluma ne ko yar wasu bayan Allah ne to idan zaka aure ta Allah ka himmarka akan kirkin iyayenta da kakaninta to idan Allah ta'ala ya sa wannan himman naka ta karfafa sai ta haifa maka zuriya irin waɗancan iyayen salihai da kakanni salihai wanda dan su kake kuɗin auren wannan ya wannan shine abin da karatun da muka dauka a baya a lokacin karatun haihuwar Annabi Isa da Annabi Zakariya da Annabi Yahaya wurin neman haihuwa ko himmar Annabi Zakariya ya rataya akan nana Maryamu sai aka bashi da mai siffar Maryam barun shi da mata an shine annabi Yahaya himmar ainihin nana nana Hannatu wanda ya rataya akan neman namiji sai aka bata mace amma mai siffar maza shi ce Maryamu ba ruwanta da maza ita kuma himmar Maryamu lokacin da take tirka tirka da Jibril akan ya ce zai hura mata da tunanin wannan rigiman da da allaka da ya ta ya kosa ta ya ture ta bata san mala'ika bane sai aka ba ta da mai siffar mala'ika shi da nabi Isa to kowane ainihin abu himmar da ya rata a zuciyarka ya allaka akan mace wacce shi ka gani yasa ka neme ta malamai suka ce to irin wannan himmar irin wannan zirin yayin za ka haifa saraka kar kyale-kyale zalla kar kwaɗayin kyau zalla kar zaƙin surutu zalla kar gayu banza da iya kwalliya ko iya shafa jan baki kaɗai ya zama shine zai kira ka wurin mace to za a haifa maka mata 'yan kyale-kyale idan kuma kwaɗayin dukiyar iyanta ka hango za a haifa maka ‘ya'ya'yan ƙarya din shi ka hango damar na fata muna gane wannan dala muna fahimta da kyau to duka wannan yana da cikin sirrin neman aure ba kowa ya san wannan sirrin harkar neman aure ba mafi yawancin matasa kawai kowa kawai ya ga ta mun kyau eh fuska fawu ta sha katambura ta sha jambaki ta sha mai ta iya surutu yar gaye ce yar boko ce to za ka fi ‘ya'ya ‘yan gayu kuma ‘yan boko kuma ‘yan kyalkyale ‘yan kyalkyale banza saboda shi ka gano dama so daga duk lokacin da zaka nemi aure ka tabbatar da wani abu na salaha wanda zuciyarka ya allaka da shi a cikin yar ko da ko guda ɗaya ne wanda shine kwakwaran manufarka na neman aurenta kuma shi kake ta manima na kake burin Allah baka zuri'a irin wannan salaha wannan na daga cikin fankihu ma qabalakum asr na fata mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala kai muna kalfar masu yana rasulullahi na'am mun kunce kunce shida النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا Allah subhanahu wataala wannan aya ita ma skill ta sauka ne sakamakon a ɗabi'ar larabawa a wannan lokaci shine ba sa ba mata kuɗaɗensu na sadaki idan aka yi auren kafin a bada kuɗi sai su cinye kuɗin na ɗaya kenan na biyu wasu suna gadan aure ɗa yana gadan auren uban shi fa kuma ba kuɗi dama ba sadaki idan kuma matar ta dage ta ce ita ba za ta auri ɗan mijinta ba Allah kyauta to sai ya ce shi ne kuma zai aurar da ita dole kuma sadakin shi za a ba kuma zai cinye sai ce ya ci madadin sadakin uban shi da ya bata misali to wannan dai yana daga cikin ainihin munanan ɗabi'u da suke shi na Allah subhanahu wataala sai haramta sai ke cewa to a ba ma mata sadakin su cikin kwanciyar hankali ba hayaniya ba wai ba fitina ba kawai in su ne suka ce sun bar muku wani bangare na kuɗin to ku ci hankalin ku kwance goma ba wani damuwa in ji Allah mu da kuɗin sarki Allah ta'ala yake cewa wa atun nisa sadaqata inna nakala ku ba ma mata yi sadakin su hankali kwance ba fitina kar wani ya tada fitina ita jijiyan wuya mulana muhammad rasulullahi ya ce wanda ya auri mace ya hana ta sadaki ya da bashin sadaki da niyan ba zai biya ba annabi ce to duk jima'an da ya ta zina yayi za a rubuta mashi ainihin zunubin yayi zina a littafin sa jima za Allah idan kuma da niyan zai biya ne to ba matsala yana nan aladan jama'a ran da ya samu ya bata kudin ta shikenan mu ce wajen haka na bale ka ji hadarin ainihin ka aure aure bashi kuma da niyyar ba za ka biya ba annabi ya ce to kana yin zina ne Allah ka tsare mu albarka manzo Allah sanan nabi alaihi salatu wasallam yake cewa mafi cancantan kudin da ya kamata ka biya shine kudin da ya halatta maka farjin ya mace shine saraki haka nabi alaihi salatu wasallam ambata saraka saraki na da daraja kuma yana da kima yana da nauyi a shari'a da haka Allah ta'ala yake cewa abama mata zalakin su ne kalan hankali kwance bayan ibn lakun an shay an bayan ibn lakun an shay'in minhu nafsan idan matayen suka dadada muku wani abu daga wannan dukiyar mana suka halatta muku suka ce dubu nawa ne sadaki suka ce dubu ɗari ne kai a baban da ta kashi a wuya to ga ɗan dubu hamsin ka je ka karo ce ba ne siyo mana kaji shi kenan sai ka karɓa hankali ka kwance ko sai ka zama kawo mashin furu kawai ka je ka ɗibo kaji ka zo ka zo ku ci shi kenan kaga da kai ma da ita za a cinye ga baki da to wannan babu laifi ko kuma sadakin ya kai dubu ɗari da hamsin sai da ce to ka gani ban da damuwa da kuɗi ban dubu hamsin kawai na bar maka dubu ɗari je ka ƙara jari shi kenan karɓa hankalinka kuma sai ka karkar kafa ka je ka ƙara jarin ka yadda ya kamata to duka wannan ana yi amma wannan an fi auren zawarawa ko ba haka bane ba ka bai za a ce auren budurwa kuma za a ce kuma an yanke sadaki kuma ka bi a ce kuma ga wannan mata kuma ta zago wani bangare kuma ta ce gashi ba ko hasali ma yanzu mu nan yanda ake zaka ga mata kun ba su da wani iko da kansu amma zaga an karbe kudin ba su masani ba to yawanci ana irin wannan bayan can kuma Allah ta'ala ce wa atun nisa sadaqatihin nihla Allah ta'ala ce ku ba ma mata yayi duke su sadakoki su hankali kunce wannan aya tana nuna cewa duk wanda ya ci dukiyar mace ko ubanta ne wanda ya aurar da ita in ya ci dukiyar sadakarta ya ci haram wallahi karka ka'idar Allah wannan kudin mace ake ba sai dai in aka ce to za a sai mata wani abu to wannan babu laifi sarakin ki dubu ɗari eh ko dubu hamsin eh to alhamdulillah za mu so miki injin saka shikenan sai a karɓo bayan mai gida ya bata wannan dubu ɗarin ko an ba shi ya bata alal misali sai a ce to a kawo wannan dubu ɗarin sai aka je sai injin saka dubu ɗari ne ainihin misali saraki kuma dubu hamsin ne sai a cika mata dubu hamsin a siya mata ko a bata bashi amma da dubu hamsin ɗinta nata ne ko kuma sai aka je sayan ainihin injin sakan sai aka samu dubu arba'in da biyar ne kuma kudinta dubu hamsin ne sauran canjin nawa dubu biyar a maida mata da dubu biyar ɗinta an so mata yanzu saka dubu hamsin da biyar to ga dubu biyar cikin kuɗin kiki abinda ki gara ma ki ki cika ji ko ki abinda ki gara ma in ki gara ma ki mai da miji ki ce gashi wannan kaɗan ƙara a ce fa ne duk babu laifi saboda wannan kuskuren da ake yanzu na yanka dukiyar aure a yanka kuɗi dubu ɗari biyu da hamsin sannan kuma a zo a ce maka a cikin dubu ɗari biyu da hamsin ɗin nan sai hankalin basiran iyaye sai ɓace wannan sai a kicira ko sisi da sunan sadaki real sadaki su sun san dubu ɗari biyu da hamsin ɗin nan ba sadaki gaba ɗaya ba ne sun ma kira shi dukiyar aure ne wata kirkirar bid'a ce yar kwanan nan har yanzu wannan bid'a nake jin bari shekara 20 ko ta shekara ku tamake ni da Allah bincika dukiyar aure ya shekara 20 bai shekara 20 ba ni dai na ina ganin kamar da yadda wayan mu da san mu aka kirkiro wannan kalma wai sunan dukiyar aure muna sani ba mun tashi mun gani bane saraka ban yi zaton ainihin bid'ar dukiyar aure ta shekara ainihin me sunan abin nace 20 ba to mu kaddara urfin yau da gobe da kwama calan yau da gobe da rugurugun yau da gobe ya shigo da shi a cikin aure makaddara haka to idan aka karbi dubu ɗari biyu da hamsin to ku ware sai ku ci dubu ɗari biyu dukiyan aure ne dubu hamsin kuma shine real sadaki shine asalin sadaki sai ku ɗauki dubu hamsin sai ku bayar ya sadakinta dubu ɗari biyu sai ku yi abin da za ku yi da shi shikenan wannan shine hikimar ko kuma ku ce to dukiyar aure dubu ɗari da hamsin sadaki kuma ka kawo mana dubu saba'in ka zo da sadaki ranar ɗaura aure dukiyar aure kuma za a ɗan rage ɗauniya shikenan ka kawo dubu ɗari da hamsin kafin ɗaura aure shikenan zai kawo dukiyar aure wanda zai rage muku raɗaɗi na hidimomin aure dubu ɗari da hamsin za a zo da sadaki ranar ɗaura aure dubu saba'in misali ana haka ko ba haka wanda suke da kaiwa ya haka suke yi to wannan kuɗin da aka zo shi da sunan sadaki ranar ɗaura aure ba na kowa bane na yarinya ne ba wanda zai taɓa mata kwandala a ciki wata waya ce a ce an sai mata kafan gado da shi wata a ce mata an sai mata kuloli waye ce dole da kudin yarinya zaka sai kula waye ga maka waye ce maka da kudin yarinya zaka zaka ci kwan kayan gado waye ga maka wannan hakkin ka ne na uba in ka gara ma kai mata gara ma ka ba ta barta da damar man karoni kai kai ta daki in mijin zai zama da ta haka ya zauna in ba zai zama ba shikenan ku ta gwagwarmaya tsakanin ya rage naku domin kayan dakin da komai da komai shi ma duk al'ada ne ba wajibi bane abin da ya samu falima wanda bai samu ba shikenan ai hakuri da shi wannan shine shari'a amma wannan kudin nata ne yan uwa saboda wannan nukuda yana da cikin matsalolin da muke fama da shi a nan yankin namu na rugurugun auratayya a wannan gabar Allah ka samu yara albarka manzo Allah sannan abu na uku akan wannan nukudar da har wayo magana sadaki sadaki na da albarka duk wacce aka sarrafa mata sadaki aka sai mata wani abin sana'a ko aka yi mata wani jari wallahi wallahi bai cika mutuwa a banza ba wallahi ba wasa ba sadaka ku jalauta ma ainihin ƴaƴayenku da ƴan uwanku wannan sadakin yana albarka wata in ta sa a silar rufin asirin ta kenan silar arzikin ta ke wata in arzikin ya albarka har mijin ya shafa wannan mu mun ga zahira akan wannan da yawa ba ɗaya ba biyu ba mun ga zahiri akan wannan abubuwa da hankali ba masu hankali normal wancan mun ji yanda za a yi da su waɗannan kuma ya za a yi da su to da wancan din da waɗannan din duka yanzu Allah zai ƙara haɗewa ya markaɗe hukuncin gabaki da Allah yake cewa wa talil ya tama hatta idza balagun nikaha ku jarabci marayu ma'ana ku gwada su ma'ana ku rike kudin su kar ku ba su shine jarabawa hatta idza balagun nikaha sai sun isa aure ma'ana sun kai shekarun aure ke bayan an sun yin roshidan fatfawar ilayhim amwalahum idan shari'a ta zo musu kun yadda zuciyar ku ta kwanta an tsede kaunar cewa rashin hankali yayi kaura daga barin su ba zai dawo da wauta da huka ba to ku ba su kudaden su wala taquluha israfan wa bidaran an yakbaru kar ku cinye kudin nan israfan ta hanyar barna wa bidaran an yakbaru da kuma saurun ku cinye dan kar su girma su zo su samu kuɗin su dama can ka kullake sai ka ɓata dukiyan saboda ba ka so yaro gizo ya girme ya amfana sai ka sai wurwurwur ka jajjangulo abubuwa ka nannemo abubuwa ne da za ka ɓata kuɗin ka cinye ka lalata kar yaro zai daidai lokacin da zai aure yana da gado a hannunka ka ce ai na ai ka cinye baka ga ainihin gonan nan na bakin kogi na bakin fadama ai da wani kuna aka siya wanda riga wannan bare ya cinye rabi ka san dama riga ya cinye rabi kaga da gangar ka sai wannan gona dan kar yaro ya amfana da wannan da sauransu ko ka sa kuɗin shi a wata harka ta riski dan kuɗin ya lalace ko kuma kai ka kirkiro wasu abubuwa wanda ba necessary bane ba dole bane a cikin mu'amalan yaron ka sassa ya zama dole mukaddara cewa zai iya makaranta ta kuɗi tsaka tsaki sai ka sa shi ta manyan kuɗaɗe yanda ka ce kuma dole a cikin kuɗin wannan za a dinga biyan kuɗin makaranta ka kirkiri abubuwa wanda duk kuɗin da zai lalace ya kasance ainihin yaro bai amfana da komai ba shi ne Allah ta'ala ce wala ta'kuluha israfan kar ku cinye kuɗin nan ta hanyar barna wa bidaran an yakbaru ko ku yi sauri ku yi maza maza ku cinye kuɗin dan tsoron kar su girma zo su amfani ainihin su amfana da dukiyarsu umar kana ghaniyan falista'afif wanda ya kasance mawadaci ne aka bashi kuɗin maraya aka ce ya kula masa da shi to falyasta a fif ya kame kar ya ce zai mashi komai a cikin dukiyarsa a'a ya kame ma'ana in ciyar da yaron ba wani matsala ya ciyar da shi kyauta tufatar da yaron ba wani matsala ya tufatar da shi kyauta wasu abu ne muhimmai wanda zai iya cewa to zai yi a cikin kuɗin shi kamar biyan kuɗin makaranta kamar sai littafin makaranta su zai ce wannan to zan yi a cikin kuɗin shi amma ciyar da shi da tufatar da shi zan dinga mashi tare da yarana shine falbiyar ta'afif mutum ya kame in kai mawadaci ne kenan yin haka ba zai karin tawayar da kai a komai ba saboda haka kai mazumunci wannan aiki wa man kana faqiran falyakul bil ma'rufi wanda kuma ya kasance talaka ne aka ba shi dukiyar maraya a hannunsa talaka ne amma ba mai kuɗi bane ba mai wadata bane to fal ya kulli bil ma'ruf ya ci amma da kyautatawa kaman ya shine a tsaga ka'ida a rubutu kuɗinka miliyan ɗaya aka bayar to zan juya kuɗinka a jari in an samu riba za mu dinga raba riba ni ne juya kuɗi kai ne kuɗi ga riba na ga haƙƙi na juya kuɗi ga haƙƙin ainihin ka na samun mai kuɗi ga kuma ainihin abin da za mu dinga ajiye mu uwar kuɗi a matsayin riski ko da wani abu ya taso mu dinga taɓa wannan muna kawarin ɗin abin da zai taɓa mana dukiya sannan ainihin wannan haƙƙinsa kenan sai kuma ta ainihin sukarar yaron da abincinsa da kaza kaza sai bil ma'ruf yayi ta hanyar kyautatawa kar ya over feeding kar ya masa over clothing kar ya masa over spending duk abin da za a yi yayi tsaka tsakiya moderate alal misali idan shi zai iya ma yaransa hidimar dubu ɗari sai ga cewa waɗannan marayun a cikin dukiyarsu zai iya musu hidimar dubu hamsin zai wadata to shi kenan sai musu hidimar dubu hamsin a dukiyarsu in zai iya cika musu wani dubu hamsin ɗin a cikin dukiyarsu ya cika in ba zai iya cikawa ba ya bar iya dubu hamsin ta wadatar da su alal misali falle sa'afif kenan ina fata mun fahimci wannan da kyau man kana farqiyan falle akul bil ma'rufi wanda kuma ya kasance talaka ne to idan zai ci dukiyar ya ci ta hanyar kyautatawa fa za da fatin ilaiha amwaluhum idan kuma za ku ba su dukiyarsu fashadu alaihim to ku kafa shaida ku kira mutane biyu sune mafi kankan da shaida a musulunci wane da wane da wane eh to ku zo mun zo kira yaran nan ga su kira su wane kira su wane sai ka dauko takardar da aka baka gadin su ranan kaza ga watan kaza baban su wane rasu ranan kaza ga watan kaza an raba gadin su ranan kaza ga watan kaza haƙƙin dukiyar su miliyan kaza ne a hannuna to kuma daga lokacin zuwa yanzu dukiya ta zama kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza yau ku shaida zan handle musu dukiyar su ga filayen ku ga uwar kuɗin ku ga jarin ku ga ribar ku ga takardun komai da komai kun shaida mun shaida to a rubuta takardar na bayar an bayar shi kenan an yi handle shine to ka kafa shaidu guda biyu wanda da za su ce da ka ba da nukiya wa ka babin layi hasiba Allah ya isa ne lissafi Allah yana da hisabi mana yana da lissafi in ba kai daidai ba Allah ya sani shi ne kafa billahi hasiba in kai lissafin ba daidai ba an spending a cikin miliyan ɗaya an spending dubu ɗari biyu ne ka rubuta dubu ɗari bakwai da hamsin ya zama abin da za su amfana bai wuce dubu ɗari biyu da hamsin ba to Allah ya sani Allah ya ce ka iya lissafi shi baya mantuwa baya kuskure in ka yi da gangan ne Allah ya sani Allah zai dawo da sabon lissafi ran alkiyama za ka gani dalla dalla Allah ka tsare mu albarka manzo Allah wani aya ta dauke kunce kunce da yawa ita maka haka farko waqtul ta mata iza balagun nika Allah ta yake cewa mu rike dukiyar marayu har sai sun isa aure eh kenan Allah ya bada dama a rike dukiyar maraya amma waye zai rike dukiyar maraya shine magana na farko wannan hukunci ayan tana da hukunce hukunce da yawa kashin ta a dunkule sai an samu mutum mutumin kirki na tsatse ne amana sannan na biyu wanda zai iya jiwe dukiyar ba a so a rike dukiyar maraya a aje ta jibge ana so a sabi ɗinta in ba za a kasuwa da ta ne za ta haifar da alkhairi ba to ba a so a aje ta inda ajiyan zai haifar da alkhairi misali siyan fili misali siyan gona misali siyan gida duk siyan kasa wanda shafi kasa kasa haka ba su cika lalata dukiya ba sai dai ma su ƙara dukiya ina ganin haka ne ko in ana ganin kasuwanci akwai risk to a aje kuɗin yanda siyan wani abu yanda ba zai lalace ba ko an yi gobara kasa na nan ko an yi gobara kasan gida na nan ko ba haka bane ko an yi gobara gona na nan alal misali to saboda haka wannan sai a ce wannan aje musu to ya kasance ne amana wanda zai yi wannan zai aje musu wannan Allah ta'ala ka tsare mu sannan na biyu ainihin wabtalul yatama rike duke kenan hatta azabal gunni ka hukunci ne bi kenan har sai sun isa aure malamai suka ce isa aure anan shine ba ana nufin wai dole sai sun yi aure ba kawai shekarun aure anan yana nufin shekarun balaga kawai shine abin da ake nufi kenan ba mamaki wani zai balaga shekara goma sha biyar shekara goma sha bakwai shekara goma sha takwas ya balaga amma ba zai yi aure ba sai shekara ashirin ashirin da biyar haka nan ko ba gaba ne bisa ga al'adarmu to ba ana nufin sai ya kai shekara ashirin da biyar ko sai zai yi aure dole ba a hatta iza balagun nikaha yana nufin hatta iza iza balagul buluga idan sun kai ko iza balagu taklifa sun kai taklifi sun kai shari'a imam malik ya tafi akan cewa ainihin shekara goma sha imam shafi ya tafi akan cewa shekara goma sha biyar ne shine ainihin lokacin da ake magana imam malik ya tafi akan cewa shekara goma sha takwas imam abu hanifa ta tafi akan cewa kawai mafarki ake ne kawai in dai sun yi mafarki sun balaga shikenan kawai to zaka ga da mafarkin da wannan shekarun duka suna tsaka da ne yaro zai mafarki a shekara sha biyar ko shekara sha hudu sannan kuma zai mafarki a shekara sha bakwai ya danganta da halittar jikinsa da saurin jiki sai kaga kenan duk shekarun suna wannan tsaka tsakin daga shekara sha biyar zuwa shekara sha bakwai zuwa shekara sha takwas waɗannan su ne shekarun da a iya ba yaro dukiyarsa ainihin idan ya kai wannan shekaru hatta ya zaba lagun da ka hake ne hukunci na bikin hukunci na ko fahimta ana su yin rushidan idan har ya kai shekara goma sha biyar din ko sha takwas din amma hankali bai zo masa ba wawa ne to sai ku bari har sai kun natsu da cewa hankali ya kama shi shine win anastu min washidan in kun natsu da cewa hankali ya zo mata zai natsu misali dan shekara 15 ne amma yana shayi shayi dan shekara 18 ne amma yana bin mata ana ba shi wannan kudin zai rusa sa auren mata zai rusa sa shayi shayi kara ba shi dan shekara 18 ne amma ba abin da sai sai ci banza cofi kyalkyal banza kyalkyal gofi da sa kaya na ƙarya saboda su bakakin abokai yan duniya da ke da shi kara ba shi bayan Anas bin Rushdan idan aka yace me yasa ba ba shi ba a masa fada a masa nasiya a ja hankalinsa a dinnuna masa kaza kaza bayan shekara biyu ko biyar shida sai ya nutsu aka tabbatar ya nutsu har ma yanzu yana neman aure ya san ya dauka ya bada toshe ya bada kaza kaza to fatfaru ilaihim amwalahum Allah ta'ala ce to ku dauki duke su ku basu idan ainihin suka kai wannan shekaru na ɗaya bai kewancewa ko ko na natsocewa sun girma kenan hukunci na hudu kenan sannan sai hukunci na biyar wala ta'kuluha israfan kar ku ci duke su ta hanyar barna ma'ana ta hanyar zalunci ta hanyar haram ta hanyar almundahana ta hanyar almubazzaranci israf kai da yana nufin barna duk abin da ba necessary bane ba dole bane kar kai amfani da dukiyar maraya wurin ganin cewa sai an yi wannan abin a abin da bai zama dole ba karka ji wannan Allah ta'ala ya hana israfan hukunci na biyar kenan wa bidaran an yakbaru karka shi ma wala ta'kulu amwaluhum bidaran an yakbaru na fata mun gani wala ta'kulu amwaluhum israfan wala ta'kulu amwaluhum bidaran an yakbaru hukunci nau kenan biyu ne doka biyu ne karka ci dukiyar ta hanyar barna sannan karka amfani da dukiyar da gaggawan ka cinye ka su girma su amfana da shi hukunci na shida kenan so haka shi ma mutum ya kula da wannan daidai gurgudu ba man kana ganin ya hukunci na bakwai kenan duk wanda ya kasance mawadaci ya rike dukiyar maraya fal yasta'tif to ya taka tsantsan ya haffa haffa ya kasa kasa wurin mu'amalar dukiyar duk abin da bai zama dole sai an ci ba kada ce sai ya ɗebi dukiyarsa an yi amfani da shi ya takaita ya tsagaita don yi haƙƙin zumunci wannan kenan hukunci na bakwai kenan hukunci na tabbas wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf wanda kuma talaka ne aka bashi dukiyar maraya to ya ci da kyautatawa ma'ana ya ci halal jin zalla kamar yadda muka yi magana ɗazu wannan shine hukunci na takwas ko na bakwai na bakwai to wannan na bakwai na tara fa in fa iza da fatin ilaiha maluhum fashadu alaihim fa ashhadu fa ashidu alaihim in za ku ba da dukiyar su ku kafa shaida hukunci na na nawa kenan na tara wannan aya ɗaya hukunci guda tar kenan kanta wa kafa billahi hasiba amma ba ku yi daidai ba Allah ta'ala zai zai dawo da lissafi baya da Allah mun fahimci wannan da kyau ko waɗannan sune ayatul ahkam ayatul ahkam suna da wannan turka turka da yawa ko kokarin sai an tantance mai hukuncin me da me da me ayan suke dauke da shi zaka ga yila duk ababen ya gaba ko duk tarihi ne bayan kawai su za ya ci tafiya da sauran sai dai dan abin da ba a rasa bane amma wannan hukunce hukunce ne ayan take dauke da shi akwai hukunce hukunce sun fi kusan 200 wani ɗari biyu a wannan sura kafin a gama ta hukunce hukunce ayatul ahkam sun fi ɗari biyu a cikin wannan sura gaba ki da saboda a takaice daga nan ne shafa ɗayan kawai idan ka tattaro abin da muka babbatar nake jin ya kai kusan guda ya yi kusan guda talatin da biyar ko zai tunda ayan ƙarshen nan kawai kusan guda tara ne aya ta biyu mun fitar da guda shida ko biyar ne aya ta uku mun fitar da guda hudu aya ta farko haka haka in ka hada dai ya kai kusan guda talatin da wani abu to haka wannan suratul nisa haka take da sauransu Allah ka samu dace alfarma su yana rasulullahi Allah samu gama lafiya Allah samu cika da imani Allah amfani da mu da abin da muka ji alfarma maulana Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yan uwa marayu abun a kula ne da haƙoƙinsu akwai abubuwa da yawa da ake da dukiyar marayu wanda ba daidai bane a kai